اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه الحلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده الي عند حاجتي اليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله kawai bi shafi na nawa za mu shafi na goma na za a tashi ja'alaha sheikh a sheikh Usman ibn Kofi ja'alaha ya sanya wannan littafi nasa ala samaniyata ashara baban abu sababi goma sha takwas ya kashifa ma bisa min al-ashkali domin ya yaye abin da yake tare da kai na rikice-rikicen sallah da sauran mushkiloli na mas'aloli na addini ƙalar sheikh shehu usman dan fodiyo ya ce alfaƙihu wanda yake masanin fiƙihu al'imamu shugaba yake ji'ila fara'idu salati an sanya farillan sallah kamsata ashara goma sha biyar ittafaqa alaiha malikun imam malik a mazhabarsa sun yi ittifaqi wa shafi'i shi da imam shafi'i wa abu hanifa da abu hanifa wa ahmad ibn hanbal da ahmad dan hanbali akan waɗannan farillai guda goma sha biyar alhamdulillah akabari shafi shafi na talatin daidai za za mu tashi walil hamili jinin haila ga mace mai ciki ba da salatata a shuhurin bayan cikinta ya kai a wata uku idan ta ga jinin al'ada kamsata ashara yauman kwana goma sha biyar ne iyakar jininta wala hada makamantanta makamantanta shine mai cikin wata hudu da mai cikin wata biyar wata uku wata hudu wata biyar jinin al'ada ya zo mafi tikewarsa kwana goma sha biyar amma an ya ɗauke a kwana ɗaya ko biyu ko uku sai ta yi wanka ta kama sallah in bai ɗauke ba to idan ya cika sha biyar ya zama istihaba sai ta yi wanka ta kama sallah wa ba da sittati ashhurin bayan ciki ya kai wata shida idan jini ya zo mata to al'adanta shine ishiruna kwana ashirin wa nahwiha da makamantan mai cikin wata shida ita ce mai cikin wata bakwai da mai cikin wata takwas da mai cikin wata tara har zuwa aihuwa in ta ga jini a wannan watanni to ba maganar kwana sha biyar ba kwana ashirin ne kasan mai dalili saboda ta shiga watannin aihuwa yanzu in ta ga jini ba za mu tabbatar da hukuncinsa ba jinin haila ne ko jinin biki ne sai ta kwana ashirin in ba ta aihu ba to naƙuda ba ta motsa ba to sai mu ce wannan jinin haila ne sai ta yi wanka ta kama sallah ya zama istihaba in bai ɗauke ina fata an gane saboda istinbadi da sayyidina ali yayi a hukuncin ciki da kuma shayarwa da yayi jariri ya shi ne ya fitar da hukuncin aqallul hamdi sittatu ashhurin mafi kankantar watannin ciki shi ne wata shida idan mutum ya auri mace aka yi wata shida sai ta aihu to ɗansa ne ba da cikin ta zo masa ba a shari'a alwaladu lil firash wa lil ahil hajar amma ne kasa da wata shida to da cikin aka ɗaura auren ko da cikin ta zo masa ko shi ya yi kafin a ɗaura auren ko wani ne ya yi amma dai an ɗaura aure ne da ciki rikici ne ya faru zamanin sayidina ali wani ya yi aure wata shida a matar ta haihu yake ba ɗansa ba ne da za a yi a zo masa da ɗa a wata shida to sai ya fitar da hukunci ya istinbadi ayoyin alkur'ani guda biyu akwai ayar da take wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahran da ɗaukan cikinsa da yaye shi ba da haihuwarsa ba shi ɗan adam da ɗaukan cikin da yayewa wata talatin wata talatin shekara nawa shekara biyu da wata shida ko to sai wata aya ta ce walwalidatu yurdi'ina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutima raba'a uwaye mata da suka aihu yurdi'ina auladahunna suna shayar da 'ya'yansu da suka aifa haulaini shekara biyu kamilaini cikakku liman arada ga wanda yake so an yi timmar raba'ata ya cika shayarwa haule ne kamile ne to in ka cire shekarun shayarwa wa fisaluhu watannin shayarwa shekara biyu a cikin wata talatin nawa zai rage wata shida to wata shida shine ashhurul hamli aqallu muddatil hamli sittatu ashhurin mafi ƙanƙantar watannin da ɗa zai zauna a cikin mahaifa shi ne wata shi shekara biyun na an barwa shayarwa wata shida shi ne watannin ciki saboda haka ya tabbatar masa da cewa ɗansa ne inda aurensa ya kai wata shida sannan ta aihu an haɗa ayoyin nan guda biyu to yanzu tun da cikinta ya kai wata shida a shari'a daga nan daga yanzu za ta iya aihuwa koyaushe to idan jini ya zo babu tabbas cewa na aihuwa ne ko na haila ne saboda haka sai ta kwan ashirin in naƙuda ba ta motsa ba to sai ya zama jinin haila shi yasa ya ce maka fa inin kada addamu idan jini ya yanke wa mai cikin wata shida zuwa sama kafin kwana ashirin laffa ƙasa ayyamahu ta tattara kwanakinsa tun daga ranar da ya zo har ranar da ya ɗauke hatta tukumi la'adata har sai ta cika al'adarta na kwana ashirin ko jinin ya ɗauke ba za ta yi sallah ba don ba a sani ba na naƙuda ne ko na haila ne sai ta cika kwana ashirin sannan in bai ɗauke ba sai ta yi wanka da kama sallah ya zama jinin istihaba wala ya hinnu lil ha'iri baya halatta ga mai jinin haila salatun ta yi sallah wala saumun wala azumi wala dawafin wala dawafi a kaba wala masu mushafin wala taba alqur'ani wala dukulu masjidin wala shiga masallaci duk da ya halatta daga jinin haila ba wa alaiha qada'u sawmi ramakon azumi wajibi ne gare ta duk azumin da ya wuce na ramadana tana jini sai ta rama bayan sallah duna salati amma banda sallah duk sallar da lokacinta ya fita tana jini ba za ta rama ba an yafe mata wa qira'atuha karatunta na tilawa banda daukan qur'ani ja'izatun halal ne dan ka tilawa ta tazidi amma ba za a dora mata sabo ba kuma ba za ta yi takara da qur'ani ba dan a baya an ce maka wala masbu hafi wala taba qur'ani bai halatta ba amma ta yi qira'a tilawa ba tare da daukan qur'ani ba ja'izatun halal ne wala yahillu li zawjiha baya halatta ga mijinta mijin mace mai jinin haila farjuha ya taki farjinta wala ma baina surratiha wala abin da yake tsakanin cibiyarta wa rukubatiha da gwiwoyinta bai halarta ya shafi wannan tsakanin ba hatta ta ga sila har sai ta yi wanka ba hatta kada addabu ba ko jinin ya ɗauke har yanzu bata halarta ba sai san da ta yi wankan haila sannan matarsa ta halarta gare shi alhamdulillah kake ziya shafi goma sha uku sai za mu tashi وإذا فقد على المصلي وهو في الصلاة نجاسة نجاسة شين فائل فقد وإذا يعند نجاسة النجاسة فقد على المصلي يفعلوا من صلى وهو في الصلاة كما يناتكين صلى بطلت صلاته صلى تتابج لا ما شرط إن صلى كو daharatul hadas wal khabasi yace maka ibtida'an wa dawaman fara sallah da dawwama har zuwa sallama ko ka fara sallah da alwala ko ka fara sallah eh da kwashi oh babu babba sai sai yara alhaji yana nan to za a zama eh to idan ke don kirawo mana shi in yana nan bari a duba mana wani wato idan najasa ta taba ka kana sallah to sallah ta ɓaci sai dai akan ka'idan nan ta mai ahalari da ya gaya mana sai dai in ya ji tsoron fitar lokaci lokacin sallar ya kure dama ta kusa ya za a iya fara sallar da najasar ta taba shi ko ya tuna najasar daga in yake zai yanke ya zai ya gusar da najasa ya zo ya sake sallah za ta zama ƙara'i to ana an masa rangwame ya yi sallah da najasar ta amma in akwai yalwar lokaci yana sallah sai najasa ta taba shi aka watso fitsari ko kwata ko mace tana sallah ta goyi yaro sai mata fitsari a baya babu nafkin a cikinsa ba famfas in ya taba ta sallarsa ta ɓaci sai ta gusar da najasan nan ta sashe sallah wa kaza haka nan idza zakara idan ya tuna wa huwa fi salati yana cikin sallah annabi saudi cewa a jikin tufafinsa au badanihi ko jikinsa au makanihi ko gurin sallar tasa najasatun akwai najasa shi ma sallarsa ta ɓaci sai dai in yana tsoron fitar lokaci wancan yana da yaƙini yana da tsarki ya fara sallar yana cikin sallar ne najasa ta taɓa shi wannan kuma dama akwai najasar shi ne ya manta ya fara sallah da ita bai tuna ba sai da ya fara sallah a cikin sallar shi ma sallah ta ɓaci amma duka biyun nan in bai sani ba bai gani ba sai da idan da sallah ya sallama to sallarsa ta inganta sai dai in akwai yalwar lokaci an so ya kusa da ita ya sake sallah shi ma ba dole ba domin wa kullu ma tu'adu minhu salah fil waqti fa huwa fadila duk wani abu da in ya faru ake sake sallah a cikin lokaci a ada fil waqti ne ba a ada abadan ba to fa hiya fadila sakewar mustahabi ne in bai sake ba ma ba komai wa idza kana al makanu najisan idan gurin yin sallah ya zama mai najasa wa ja'ala alaihi sakiran ya sanya wani abu mai suturcewa a kan wannan gurin ɗahiran kuma abu mai tsarki ne ya shimfiɗa wani buzu ko wata fatar buhu ko wata sallaya da shari'in najasar ba mai ruwan ruwa ce da take tsatsowa ta yi nasu ta taɓa shi ba kasifan kuma abin da ya shimfiɗa ya suturce ɗin mai kauri ne da musallasatin ana rubuta da sa'un kasifan ai sakinan mai kauri jazati salatu alai sallah ta halatta akan wannan guri mai najasa in dai ka suturce shi da abu mai tsarki mai kauri mutlaƙan ga kowa da kowa in yayi wannan sallah ta inganta a ani abin nufi lil maridi ya halatta ga mara lafiya wa sahihi da mai lafiya shine mutlaqan din alama rajahu ibn yunus abu sa kaulin da ibn yunusa ya rinjayar da shi ka gane ai mai shari ya taimaka ba fatarjihu ibn yusuf a menene ibn yunus fatarjihu ibn yunusa din jayarwa da ibn yunusa yayi khasun mai ke kanta ne bi sahihi ga mai lafiya cewa in yayi haka mai lafiya sallasa ta inganta to amma in mai lafiya yayi mara lafiya min babu aula shi da yake da larura ma ta jinya yake wa amal maribu fal jawazu lahu halaccin wannan abu gare shi muttafaqun alai in yi an yi ittifaqi babu sabani cewa in mai lafiya ne yayi haka sallasa ta yiwu ko bata yiwu ba ibn yunus a dayarin jayar da cewa ya halatta ga mai lafiya ma in yayi wannan alama da jahu ibn yunus alhamdulillah Eh. yi wajibi ne akan ya zaman jinyar sa shi yasa ba a so jahili ya zaman jinyar mara lafiya sai wanda ya san hukuncin tsarki ya san hukuncin alwala yanda ake wa mara lafiya ya san yanda ake wa mara lafiya taimama in ba zai iya alwala ba ko ba zai iya taimama ba yasan in lokacin sallah ya yi ya masa alwala ya canja masa tufafi ya canza masa shimfiɗa shi ya halatta ya zauna a wajen marar lafiya da zaman jinya wajibi ne ya kula da tsarki na tufafin marar lafiya da jikinsa da shimfiɗar da yake kwance in lokacin sallah ya yi amma idan ya rasa kowa lokacin sallah ya yi bai samu mai gusar masa da najasar ba in ya samu ya yi alwalar ko ya yi taimama ya yi sallasa cikin kashinsa da fitsarinsa sallasa ta inganta ka gane mun karanta gusar da najasa yana da sharadi guda biyu ka gane ya zama ƙadiran ala izalatiha ko yau iza kana zakiran laha ƙadiran ala izalatiha yana sane da ita kuma yana da ikon gusar da ita da marar lafiyar da ba zai iya tashi ba bai samu mai gusar masa ba kaga baya cikin wanda suke da ikon gusar da ita saboda haka yayi sallasa cikin kashinsa da fitsarinsa in dai yayi alwala ko taimam alhamdulillah amen shikenan to yanzu ya zamu kaɗan jira mu an jima ko kana da account number ka jira idan da shago ya zo sai ka dawo ina za mu tashi risala na? to shi ne inda za mu tashi? yau shafi na nawa shafi ɗari da hamsin da biyu ɗari da hamsin da yau wal imamun ratib limami ratibi wanda yake limancin salloli biyar a masallaci shine ratibi akwai na'ibi akwai ratibi ratibi shine asalin liman na'ibi kuma wanda yake maye wa liman in liman bai sami zuwa ba ko ya tafiya ko ba lafiya ko ya makara shi zai sallah a madadin liman yanzu ana maganar ratibi in sallah wahadahu in ya zo masallaci ya yi sallah shi kaɗai kama makamal jama'a sallan nan tasa shi kadai ta tsaya a matsayin salatul jama'a Allah zai ba shi kakken lada kamar ya yi sallah tare da jama'a da ya saba yin sallah da su wannan ya fi faruwa a zamanin ruwan sama ana ruwa liman ya fito da asuba ya kira sallah ba wanda ya zo kilan farko alfijir ya hudo ya yi kira na biyu a salatu ba wanda ya zo lokacin shiga sallah ya yi ba wanda ya zo ya ƙara 'yan mintuna ba wanda ya fito to idan ya tashi ya yi ikamasa ya kabbara harama ya yi sallah ya sallame su sallan nan ta tsaya a matsayin salatul jama'a saboda haka wa yukuran kulli masjidin an karhanta cikin kowanne masallaci lahu imamun ratibun da yake da limami ratibi an tujma fihi salatu marratayn ayi salatul jama'a cikin sa marratayn sau biyu wancan tunda aka ce sallarsa ta tsaya maqamal jama'a to bayan yayi sallama in wasu suka zo ko makaruhi ne su maimaita salatul jama'a a wannan masallaci tunda tasa ta zama salatul jama'a su ma in suka kaga ya zama tujma fihi salatu marratayn wa man salla salatan wanda ya sallaci sallar farilla wala ya ummu fiha ahadan ba zai limanci kowa a cikin ta ba ka gane ai sai dai in shi kadai yayi ya halatta ya zama mamu in ba magariba bace in ba ishar da ya shafa'i da wuturi ba kamar yadda muka karanta a baya shi dai ba zai zama liman ba sai dai ya halatta in ya ga wasu jama'a suna yi ya je ya bi su domin samun falalar jama'a wa iza sa hal imamu idan liman yayi rafkanuwa wa sajada li sahwihi yayi sujjada domin rafkanuwarsa yana nufin sujjada qabli hal yattabi'uhu man lam yasu ma'ahu lalle ne wanda bai rafkanuwar tare da shi ba ma ya bi shi cikin wannan sujjada qablin mimman khalfahu daga wanda suke bayansa ina fata an gane misali liman ne ya yi raka'a biyu in ya ɗauka daga sujada ba zai zauna zaman tahiya ba sai ya manta ya miƙe zuwa raka'a ta uku ku da kuka ɗago sai kuka zauna kuka ce subhanallahi sai ya dawo ya zauna misali kaga shi kaɗai ne ya rafkanuwarsa ku ɗin ba ku yi rafkanuwar ba lalle su ma'ahu wanda yake ba sa da ya rafkanuwar ba tare da shi ko ya yi raka'a biyu a mai raka'a uku ko hudu da ya sai ya sai manta ya yi sallama sai ma mu ya tafi da subhanallah ya miƙe ya ci ko raka'o'in da suka rage kaga shi kaɗai ya rafkanuwarsa kai ma mu ba kai rafkanuwa ba tunda tasbihi ka masa to amma rafkanuwarsa ta shafe in ya yi sujjada lisawihi domin wannan rafkanuwar tasa to mallam ya su ma'ahu duk wanda bai yi rafkanuwar ba tare da shi mimman kalfahu daga wanda suke bayansa wal yattabi'u lalle ne su bi shi cikin wannan sujjada rafkanuwar ballantana wanda shi ma ya guji masu ke rafkanuwar wanda bai yi ba ma an ya bi shi ballantana wanda ya yi rafkanuwar wala yarfa'u ahadun ra'sahu qabla al-imam mutum mai sallah baya ɗago kansa daga ruku'u ko sujada ƙabilar imami kafin ɗagowar liman. Wala ya fa'alu baya aikata wani aiki, wato ba zai ruku'u ba ko sujada, illa ba da fili sai bayan aikatawar liman. Ana so ya zama yana bi ne yana koyi da liman, ba suna yi tare ko yana riga liman ba. Domin manzo Allah ya ce inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi. ku sani an sanya liman ne a sallah domin a yi koyi da shi in ya zama tare kuke yi kaga ba kai koyi da shi ko kana riga shi dagowa ko kana riga shi ruku'u ko sujada kaga ba kai koyi da shi wa yabdatu ba'dahu mamu yana bude sallarsa ne bayan liman ya bude tasa ma'ana yana yin kabbarar harama bayan liman ya yi kabbarar harama wa yaqumu min isnataini mamu yana miƙewa daga raka'a biyu da aka yi zaman tahiya ba da kiyami bayan miƙewar liman zuwa tsayuwa sai liman ya miƙe ya daidaita ya yi kabbara sannan mamu shi ma ya taso ya daidaita ya yi kabbara wa yusallimu mamu yana yin sallama ba da salami bayan sallaman liman wa ma siwa zalika abin da ya wane shi wannan fawasi'ul mayalwaci ne wato wato halal ne an ya fa'alahu ya aikata shi ma'ahu tare da liman ka gane ai yana karatun fatiya a zunga kai ma kana karatun fatiya yana yin tahiyarsa kai ma kana yin taka ayyuka na zikiri na harshe kenan amma ayyuka na gaba to lalle ana so sai liman yayi sannan kai koyi da shi wa ba'dahu bayan liman yayi sannan kai inda dama a hasanu shine mafi kyau alhamdulillah Ashiya, tafi na nawa. Na'am? Dari biyu da tamanin? Idan za mu tashi. Na'am? A tsira ta nawa ne, daga sama ko ƙasa. To, waye da harani bihi, ka gane ai, da liman da mamu suna bayyanawa bihi da yin sallam a ba mamu ba, da liman da bai sallah shi kaɗai, al'imamu wal fazlu. yadharani suna bayyanawa bihi da yin sallama liman zai sallama a bayyane saboda mamunsa su yi koyi da shi wajen sallama shi ma mai sallah shi kadai ana so ya bayyana sallama ta farko illa annal imama sai dai shi liman yustahabbu lahu jazmuhu ka gane ai ana so a gare shi jazmuhu yayi yanke wajen yin wannan sallama ɗin wato bayyanawa wa jagamal ihrama kuma ana so ya yi jagama yankewan bayyanawan kabbarar harama ma'ana ana so lallai ya bayyana sallama ya bayyana kabbarar harama liyan la ya fi mamu saboda kada mamu ya yi wato ya rigaye shi fihi ma cikin kabbarar harama da sallama saboda in ma mu ya riga liman ɗayan biyu to sallasa ta ɓaci yanzu yanzu dai muka gama a cikin ita risalar dai kanta cewa sai liman ya yi kabbarar harama shi ma ya yi sai ya yi sallama shi ma yi to shi ne ma ana so lalle ya bayyana kabarar harama da sallama domin kada ma munsa ya rigaye shi cikin kabarar harama da sallama wa fi kalamihi ishkalun cikin zancen mai risala akwai rikitarwa da yace me taslimatan wahidatan an yaminika taqsidu biha qubala tawdihika wa tatayamunu bi ra'sika qalilan kace haka za ya fa'alu al-imamu wa rajul wahdahu a cikin wannan jumlar akwai ishkali wa huwa ishkali shine anna zahira qawlihi mabayyanin fadin mai risala da yake an yaminika kai sallama a gefen damanka taslimatan an yaminika din nan annahu yabda'u bis salami bil yumna kamar yana nuna cewa yana fara yin sallaman ne a gefen dama sai ya karkatar da kan nasa dama sannan ya ce assalamu alaikum wa zahiru qawlihi kuma mabayanin faɗin sa ne ta kasidu bi haqqu balaka wajhika ko kana lifar daula da fuskar ka da yin wannan sallamar ila akiri har zuwa ƙarshen jumlar annahu yabda'u kamar yana farawa bil qiblati da al qibla to wanne za a dauka daman ko kuma ƙubala ta wajihika to a daba anhu mai risalin sai ya ba da amsa game da wannan iskali bi annal akira cewa kalma ta ƙarshen ta ƙasidu biha ƙubala ta wajihika yufassiru al-awwala shi ke fassara maka na farkon ka gane ai na ƙarshe da ta ƙasidu biha ƙubala ta kana nufin sai tun fuskar ka da fara yin sallama to shi ke fassara maka sai ka yi wannan sannan ka damaita da kanka faka'alla ƙa'ilan ƙala lahu kamar wani mai faɗi ne ya tambayi mai risala ya ce masa shi na ƙala lokacin da yake taslimatan wahida sallama ɗaya an yaminika a gefen damanka kamar ya ce kai fa yusallimu biya an yaminihi to ta yaya mai yin sallama zai yi sallama da wani sallamar an yaminihi a gefen damansa faƙala sai ya ba da amari ta kasidu biya a'a kana nufa ne da wannan sallama ta farkon ubalaka wajhika daula da fuskarka sannan wata tayamul kuma kana damaitawa bi ra'asika da kanka qalilan kadan ka ya fassara maka wa huwa yabda'u biya yana falawa da da saitin fuskar ko ilami wa yaktibu biha yana cikawa da sallaman nan ma'a tayamul tare da damaitawa zai fara da qubalata wajhihi ya cika sallamar da damaitawa misali ya haka assalamu alaikum assalamu din ya fuskanci setin fuskar alaikum din ya fuskanci gefen dama kaga ya fara sallama da kubalata wajihi ya cika da kuma an yamini assalamu alaikum wata ya munu shi damaitawa da ake wajen sallama bi kadari ma tura safatu wajihika da gwargwadon yadda ake ganin gefen fuskarka in kai sallama ba ka waiwaya ku haɗa ido da wanda yake bayan ka shi yasa ake cewa kalila wata ta yamunu bi ra'atika kalila kaɗan in kai haka yadda wanda yake bayan ka zai ga gefen fuskarka kuncinka yin haka a sallama sunnatun sunna ne alama ƙala fi akirin kitabi abu fa abinda mai risala ya faɗa a ƙarshen littafin cikin babun jami'un ɗin nan wallazi masha alaihi sabil muktasar amma kaulin da ma'abocin muktasar khalil ya tafi akai annahu mustahabbun cewa da mai ta wannan mustahabbi ko a su qawaidi ahlari shi ma duk za a ce maka wa tayammul min salati yana cikin mustahabbi wa turiza a kiyaye fa bi qalilan da lafazin da yake qalilan din nan wa tayammul bi ra'sika qalilan ne an ya tahawwala kar ya juya da fuskarsa jiddan kwarai iya gefen fuskar kawai ake so ya juya ba fuskar gaba ɗaya ba walau sallama ala yaminihi da zai yi sallama gaba ɗaya a gefen dama sai dai kalli dama ya ce assalamu alaikum walam yusallim tilqa wajhihi da yi sallaman nan a daura da fuskar sa ba ajza'ahu ya isar masa inda ya furta sallaman daidai walau sallama ala yasarihi da zai yi sallama a gefen hagu da ita ta farkon ma walam yusallim ukura bai yi wata ta gefen dama ba hatta ta kallama har yayi magana da wani lam tabin salatu sallata bata kaci ba alal mashhuri abu sa qauli mashhuri amdan da gangan ya kalli gefe hagu ya sallama farkon au sawan ko da rafkanuwa imaman shi limami ne yayi haka au farzan ko shi kadai yake sallah in dai sallamar ya furta ta daidai ka gane to ko sama ya kalla ya sallama ya sallah ta inganta illa iyaka ya bar mustahabbi ko ya bar sunna gaira muakkada wa haza ashirul kalam wannan shine karshen zancen mai risala ala sifati salami ya abu ta siffar sallamewar sallah to alhamdulillah wa ammal ma'mun sai ne akari shafi shafi 175 askari kitabul aimani mun gama kitabul jihadi jiya yau za mu shiga kitabul aimani littafin rantsarantse jami'a na al-yaminu al-aiman wa hiya ita rantsuwa lagiyatun akwai yashashiya kal halifi kamar rantsuwa ala galabati zanni a misalin jayin zato a zatonka mafi rinjaye kana zaton abin haka ne in an kasa zaton a wato yaƙininka da shakkunka kana da yaƙini saba'in da biyar kana da shakku ashirin da biyar kaga yaƙini ya rinjayi ne zato to sai ka rantse sai kuma saɓanin abin da ka rantse ya bayyana cewa abin ba haka yake ba to wannan kayi a shashiyar rantsuwa babu zunubi rantsuwa akan yaƙini sai yaƙinin ya saba ya zama ba yanda yaƙinin naka haka lamarin yake ba ko galabatin zanni kai rantsuwa a kai sai kuma abin ya bayyana saɓanin abin da ka rantse to wannan kayi lagauli yamini la yuwakizukumullahu bil lagawi fi aymanikum Allah ce baya kama ku da yashashen rantsuwa ko fi aimanikum cikin rantsarantsan ku walakin yuwakizukum bimame ha bima kasabat qulubukum yau yana kama ku da abin da zukatanku ta kudura wanda yake akan yaqini yau wa shine aimane ne bima aqattumul aimana walakin wake su kun bima aqattum al-ayman wa gamusun akwai yaminul gamus rantsuwa wanda bai iziya ya mana tarifin ta li anna tagamisu sahiba hasin nar tana bilmi ya ma'abocinta a cikin wuta tace gamus kalkazibi kamar ƙarya a rantsuwa amdan da gangan yana faruwa wajen ba da labari ya san abin ƙarya ne ba haka yake ba kuma yayi rantsuwa ko a ciniki duk yana faruwa wajen 'yan kasuwa wannan ita ce gamus rantsuwa ta uku wa mu'utta wa mun aqidatun ko akwai rantsuwa da ake kudurawa shine bima aqattumul ayman wanda ake kudura ta alama mutum fi'luhu abu sa abinda zai iya aikata shi wancan guda biyu lajiya daga mus wajen bada labari ne wannan kuma wajen zan yi ko ba zan yi ba wallahi sai na yi in ba ka yi ba sai ka yi kafara wallahi ba zan yi ba in ka yi sai ka yi kafara amma waɗancan guda biyu duka ba su da kafara ta farko lagiya ba kafara babu tuba ko istighfari ta biyu ga musu ba kafara amma akwai buƙatar tuba saboda kayi rantsuwa akan ƙarya to wannan wajen sai na yi ko ba zan yi ba wahiya ita rantsuwa ana yin ta billahi da sunan Allah saboda manzo Allah ya ce man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantse to lalle ne ya rantse da Allah auliya su musu ko kuma ya shi wa asma'ihi da sunayensa ka gane ko uqsimu bir rahmani ko bir rahimi ko bil maliki ko bil alimi ko bil latifi ko bir razzaki duka wa sifati da sifofinsa ka gane uqsimu bi ilmi llahi ko bi ƙudratin lahi ka gane ai yawwa duka rabbi shi ma suna ne ai ba sifa ba ko arrabbu duka yana cikin asma'i sifati shi ne bi kalamin lahi kaga alkalamu sifa ce ta Allah ko bi ilmin lahi sifa ce ta Allah ko bi lutufin lahi sifa ce ta Allah wa qawluhu fadin sa da yake uqsimu ina yin rantsuwa bai ce billahi ba kamar yanzu a Hausawa ma suna yi na rantse ba zan yi ba amma da sai na rantse da Allah ko au ko kuma a azimu ina yin azama to in arada billahi in azuce sa yana nufin ya rantse da Allah ne ka gane ai to fa ko bai ce billahi ba in ya karya rantsuwar da sai yayi kafa eh saboda niyya Allah yana duba zuciya ne eh bai kawo sunan Allah ba ko ya ce uqsimu ka gane ya bai kawo sunan Allah ba in a zuciya sai ya nufi ya rantse da Allah ne to in ya karya rantsuwar nan sai yayi kafara la bin nabi ba a yi rantsuwa da annabi ka gane shi ya gaya mana duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah wal ka'abati ba a rantsuwa da Ka'aba duk wannan ba rantsuwa bane au ko kuma huwa yahudiyu ya ce in ba haka ba ni shege nake suna faɗa ko ya ce in ba haka ba shi ba yahude ne ko shi ba nasi in ba haka ba kafiri yake duk ba suna faɗa ba walahu da maka duk wannan ba rantsuwa bane babu babu kafara au bari'un min Allah ko kuma yace in ba haka ba nayi bara'a ga ubangiji duka wannan ba kafara sai dai wa yastaghfirullah fi zalik yawa wajibi ya nemi gafarar Allah cikin wannan miyagun kalmomi har da rantsuwa da annabi fa duka laifi ne haramun ne falau kala da yace a kasamtu na rantse la af'alanna sai na aikata mu kaga a Hausa ba mu da lamul qasam ko a fasara sai ka ce wallahi din la af'alanna wallahi sai na aikata kaga kawo kawo asalin lafazin rantsuwa to su a larabci suna da lamul qasam to idan bai ce wallahi ba ko billahi ko tallahi ya yi amfani da lamun ƙasami in ƙasa da aƙalar yamini ala nafsihi in yana nufin ƙudura rantsuwa da sunan Allah a kansa to da zimatu wannan rantsuwa ta lazumce shi ko bai sa sunan Allah ba yi amfani da lamun ƙasami a kan sai ya yi in bai yi ba sai ya yi kafa la mujarrada mas'alatin ba wai tsiraitin mas'alar ba idan ya yi ba da niyyar kudura rantsuwa ba ya kawo lamun ƙasami domin ya ƙarfafa zancensa to kafara ba ta hawa kansa wa huwa ka gane ai shi rantsuwa fi la'af'alanna tana cikin cewa wallahi sai na aikata shine lamun ƙasami din ma'anarsa wallahi au ko kuma in lam af'al ko in ban wallahi in ban aikata kaza ba sai na yi kaza kuma sai bai yin ba kuma bai yi kazan ba alahinsin wannan tana kan kari da ake yin kafara wa fi la fa'altu wa in fa'altu a cikin in wannan lafazi la fa'altu wa in fa'altu duka suna faɗa wani yana faɗa da niyyar rantsuwa ala birrin abu sa wani aikin da'a yayi rantsuwa to idan bai yi ba sai yayi kafara kuma yin ya lazamsu tunda ya zama nuzul wa ya tahaqqaqu lihinsu kaffara shine alhinsu tana tabbata bi fawsil mahalufi alai da tserewar abin rantsuwar a gare shi ya rantse sai yayi kaza kuma sai abin ya tsere yiwuwarsa ba zai yiwu ba sai yayi kaffara ka kauli kamar fadin sa da yake la adkulanna al-yawma wallahi a yau sai na shigo gari al yawma fa ta larabci ba ta hausa ba shi ba waje idan ya ce maka yau ko sha biyun dare ka zo shi a yau yake ko tun daga huduwa alfutir shi har zuwa wani alfutir din shi kawai shi kawai al-yawm ne ka san yawmun ne suka ce yau yawm suka ce yau to amma a larabci suka ce al-yawm min tuluqi al-fajr ila ghurubi shams al-yawm ya kare an shiga al-laila kuma hukuncin al-yawm daban da al-laila daban to idan ka ce wallahi kamar matafiyi ne ya taso daga Kano ko ya zo haɗe da ko guru ya yi rantsuwa ce wallahi yau sai na shiga gashuwa misali fa garubati shamru sai rana ta faɗi wa laibe dukuli bai shigo ba to sai ya yi kafa domin hukuncin alyawmu ya ƙare in rana ta faɗi hukuncin yini ya ƙare an shiga hukuncin daren gobe kuma in kun faɗa a zuciyarku wanne kuke nufi ku hausawa a to shi kenan sai ku yi amfani da da ta'arifin ku eh wa tu tabarrun ni fa alhamdulillah to ina ne dari hudu da sittin da uku fasulun idza aradta qismata tarikatin ma'lumatil qadri idan kai nufin rabon gado na wani tarkace na mamaci ma'alumatar kadi wanda aka san gwargwadon kimarta da alta asalin mas'ala sai ka sanya daidai ce asalin mas'alar kudin kenan lissafin kudi ake yi wa gado ba lissafin kadara ba kowace kadara sai an mata kima wa sahatal farilata sai ka inganta wannan rabon gado a cikin asalin mas'alar na lissafin adadin kudin kadarorin na tarika din fa'in ta bayana idan an samu tabayuni tsakanin masu rabo da rabta su hama kullum sai ka buga rabon kowane ɗaya fi tarikati a cikin wannan tarkacen sun makasamta sannan sai ka raba tarkacen alal farila a bisa rabon gado ka zaujin kamar matar da ta mutu ta bar miji wa ummin da uwa wa akawaini da ummi da ƴan uwa guda biyu da ummai kaga suna neman a sulusi kenan bayan kanu aka fara min zalika fa hum shuraka wa sulus ga miji yana neman me nisifi tunda ba da ba jika ga uwa tana neman sulusi wa tarikatu tarkatan kuma kamsatun wa ishiruna guda ashirin da biyar ne kuma duka kimar su daya to ta kasimuwa za ka raba ta ala sittatin ko abu sa mutum shida miji da uwa da yan wadu da ummai ya karujin nasibu rabon zai fita arba'ata da namira kimar wannan tarkacen ashirin da biyar dirhami hudu wa salasata karadi da kiraɗi guda hudu na dinari wa habbata da kuma koyin shi ne ugu fa huwa nasibul ummi wannan shine rabon uwa wa li kulli min al ikiwayn ko na daga cikin yan uwa ne umai mislu za a bashi irin wannan abin da aka ba wa uwa wajen zauji shi kuma miji za a ba shi salafatu amsali ukun misalin abin da aka ba wa uwa ko aka ba ɗan uwa ɗaya da ummi wancan arbatu da nanira shi aka ba wa uwa irinsa aka ba wa ɗan uwa da ummi ɗaya irinsa aka ba wa ɗaya ɗan uwa da ummi to in ka haɗa shi kaɗai ya ɗauki abin da aka ba su shi kenan su ukun kowa an ba shi ɗaya bisa shida kaga maimakon ta samu sulusi ta koma ta ɗauki sulusi shi ne rabon gado nan da ake cewa zarra'iya ko yawa gashi ba ɗa ba jika ba ƴan uwa biyu shakikai ko ne abai amma ta tashi daga ta koma sulusi saboda ƴan uwa ne bai guda biyu to alhamdulillah sai mu raba a ƙarabu shafi na shafi na arba'in daidai to ina za mu tashi to a ƙarabu masali niyyar zakka wa wajaba niyyatuwa niyyar zakka yana wajaba saboda rukuni ce daga cikin rukunan musulunci kowane rukuni kuwa wajibi ne a kudura masa niyya wata furikatuwa da rarraba ta fauran da gaggawa daga lokacinta ya yi a ajiye komai a daina juya dukiya a daina kasuwanci a cire ta ana cirewa kuma a raba ta duka yana cikin wajibi wa wajaba niyatuwa wa tafriqatuwa fauran da gaggawa bi mawdi'il wujudi kuma a gurin da ta wajaba au qurbihi ko kuma kusa da inda ta wajaba idan inda ta wajaban babu mabukata illa li adama sai da in za a shirar da ita ko da anan akwai mabukatan a kai wa adama mafi rashi akwai adimun marashi akwai adamu mafi rashi ko da na akwai talakawa idan akwai wani guri wanda can sun fi tsananin bukata tsananin talauci to ya halatta a ɗauka a kai musu fa aksaruha mafi yawan zakkan shi za a kai lahu ga a adamu din ko da ba a garin ta waje ba ba ya nuna maka dole sai an ba da wani abu a maudu'ul wujubi inda ta waje ba sai dai a cirar da akasaruha mafi yawa da hu ga can a adamu din to ko can sun ji ku talauci wa ajiza alimislihim ko yana isuwa idan ya ɗauka daga nan inda ta waje ba ya kai wa wasu irin waɗanda ta waje ba a garinsu bai ba su ba in dai su ma talakawa ne ba su waɗannan wadata ba ina ba ta an gane sharaɗi na farko illa li a adama to yace wa ajza'a yana isuwa in ya kai wa talakawa limislihim misalin nagalin da ta waje ba la lidunihim amma banda koma bayan su fil udumi suke rashi idan nagalin su sun fi tsananin talauci sai ɗauka ya kai national headquarter jos ko to alhali kuma talakawan jos sun fi dama dama akan talakawan garinsu to ya sani bai ba da zakka ba saboda ya kirar da ita ya kaiwa duni dunil fuqara'i ko baladihi duna fuqara'i baladihi ka an qaddama mu'ashiran kamar ya gabatar da abin da ake cire ushirinsa shine amfanin gona zakar gona da ake ba da ushiri au dainan ko kuma bashi wato nan ba zakar gona ba mu'ashiran shine ladan gona da ake bawa mai gari ko mai anguwa ko lawani ko ba ana cirewa ba a daji inda aka yi noma to maimakon ya fara fidda haƙƙin Allah qaddama mu'ashiran sai ya fara gabatar da cirewan na masu gari aude ne ko ya fara biyan bashi yaron ci buhun geron wani tun da rani ya yi alkawari idan ya yi girbi ya yi suka zai biya shi maimakon ya fara cire zakka sai ya fara gabatar da bashin hatsin da ya ranta kafin zakka au araban ko kuma wata wato amfani muta kiran na kodin na ihtikari sai da ya ware wanda zai je ya koye sai da rani zai sayar sannan ya zo ya magana ƙablar ƙabdi kafin ya karɓa audu fi'at ko aka tunkuɗa zakkanar da jeri muskin yakin ga wanda bai cancance ta ba auli man talzamu huna faqatu ko ya ba da ita ga wanda ciyar da shi ya zama wajibi a kansa ko da ya cancanci karɓar zankan amma nauyinsa da cinsa da shansa yana wuyansa matarsa ce ko ɗansa ne ko uwa da uba da ƙarfinsu ya ƙare ko wani malaya da nauyinsa ya dawo wuyansa sai ya ɗauki zakka ya bashi au da fa araban ko ko ya tunkuɗa wata kadara ya yi amfanin gona maimakon ya bayar da abin da ya noma sai ya bada wata kadara a maimakon zakkan au jinsan ko ya ba da wani jinsi an gairi wanda yake wani abin da ya noma ka gane ai wannan duka zakkarsa ba ta fita ba ina fata an gane duk wanda ya yi a cikin wannan zakka ba ta yiwu ba illa ne illal aina sai dai in farin kuɗi ya bayar ba aradan ba shi ma an harfin ga amfanin gona to ka ji dama dama wa mashiyatin da dabbobi fatutizi'u ka gane ai tana isuwa zakka ce ta kama ka na amfanin gona kace kai yadda hatsin nan yake wuya sai dai a yi kima nawa ake da buhun hatsi yanzu da kaka kaza ne yake so sai dai ba da kuɗi ko nawa ake kai da sanuwa sanu wannan ta zakka nawa ne kudin ta kaza ne ce sai dai ya bada kudi to tana isuwa amma bi kurhin da karhanci an fi ka bada ainihin abin da Allah ya arzuta ka da shi ka taqdimi ha kamar gabatar da zakka makaruhi ne lokacin ta bai yi ba sai ka gabatar da nabi ka shaharin da abin ta kamar wata ɗaya kafin ranar zakkarka fi ainihin cikin farin kudi wa mashiyatin da kuma dabbobi ka san da amfanin gona ba za ka gabatar da shi ba don sai ya nuna damu ko ka isa ka bada zakar amfanin gona lokacin zakar bai yi ba yawwa bai ma nuna ba kai ballanta za ka ce za ka bayar to amma abin da ya shafi kuɗi da dabbobi idan ka gabatar da ita lokacinta bai wajaba ba kamar wata ta yiwu amma ka yi makaru wa in talifa juz'u nisabi idan wani yanki na nisabin zakka ya hallaka wa lam yumkin ada'u ko bayar da shi bai yiwu ba ka ware zakka sai kuma wani abu daga ciki zakkar kafin kalaban sai ya bata ko aka sace to sakadat wannan zakkar da ta bata ta faɗi a kanka ba za ka biya ba yawwa shine yake ka azliha ba'da wujubi kamar fitar da ita ya waye bayan ta wajaba fa za'at sai ta bata bila tafridin gazantan nan ba tare da sakaci ba to shi ma ba zai biya ba la in da'a asluha ba wai in asalin ne ya bata ba ya bar zakkar asalin dukiya ta ka uwar kudin naka sai ta bata ko aka sace zakkar da ka ware gefe kuma gata to wannan kan ya zama wajibi ka dauka ka kai wa mabukata in ya so kai in wani yana yi kai ma ka je ka karba don wannan din ba za ka bane hakkin Allah ne kuma ga wanda yake kamawa wa zakka musafirun ma ma'ahu matafi yana zakkantar abin da yake tare da shi matafi ne ya tafi da dukiya tafiya ta rike shi bai dawo ba har watan zakkarsa ya kama to iya dukiyar da take tare da shi a garin bakuncin ya lissafa ya cire wa iya wacce kake tare da shi ba zai hada ko ya san adadin wacce kake gida ai yanzu ba a hannunsa take ba ko kuma bai da yakinin zai koma gida za ta iya zama ta magada ko zai iya koma ma bai tare da ita ba komai zai zai iya faruwa to shari'a ba ta dora masa ya cire zakkar abin da yake gida yana garin bakunci kuma ya cire a kudin da yake hannunsa ba ko da kudin hannunsa zai isa ya cire zakar abin da ya mallaka na gida da na garin bakuncin a'a zai cire zakar ma ma'ahu abin da yake tare da shi wa ma gaba abin da ya faku baya baya nan illan ya kun mukurijin ko idan bai kasance mukurijin dama ya fitar da shi kafin ya fita tafiya ba to zai bar shi sai sanda ya koma gida wala darurata ko ba wata larura da ta sa kuma ya bar shi to wannan ba zai cire ba sai sanda ya koma gida wa ishi zat kurhan ana karɓar zakka a hannun mawadata ko da da ƙarfi ne kurhan wai ba sai da yardar su ba amfanin hukuma ta musulunci kenan kai yace wa in bi kitalin ko da yaki ko za a mutu a je a cire zakka saboda sai sai da abubakar ya yaƙi masu in cire zakka farko abin da ya fara da shi ga masu ridda ga masu hana zakka hasu sai da na umar su da da an san su da tsanani yake cewa to abin ya ma yawa fa akwai wanda suka ce su dama saboda muhammad suka musulunta kuma baya nan za su koma addinin su na gargajiya akwai wanda suka ce su su zakkan su dama muhammad suke kawo tunda baya nan su ba wanda za su kawo zakka yake to wallahi duk sai ya yake su sai na umar yake kai hakuri waɗansa tunda su suna sallar zakkace ba sa yi ba su fara ga waɗancan da suka yi ridda an samu jarrabawa da yawa bayan fatin manzon Allah garuruwa da yawa wasu suka yi ridda wasu suka hana zakka yace wallahi dukkan su sai na yake su a lokaci guda ko za mu kare yace mutum ko da yana kawo iqal akala tana kuni haƙƙin da aka ɗora masa ya kawo a zamanin manzon Allah in ya ce yanzu ni ba zai kawo mu wallahi sai na yaƙe shi akan to saboda haka ya bar mana hukunci mai nauyi cewa zakka ko da yaƙi sai an karba alhamdulillah sai ne kira ne daidai shafi talatin da nawa to ina ne وقال رحمه الله تعالى حل المسائل يتمي التوب اي بقى تي فصل الفتنه هذا سبا وده كما ده ايه to watani ne wa qala rahimu ga ita a sama a ce fasal sai tahara yace at-taharatu kaga tsarki ismani rabobi ne na farko akwai taharatul hadasi tsarkin hadasi abin da ya fito a jikinka na fitsari da bayan gari da mazi da waji shine taharatul hadasi wa taharatul khabasi da tsarkin khabasi shine abin da ya taba jikinka na najasa ko ya taba tufafinka ko ya taba gurin yin sallah sawa'un a jikinka ya fito ko a jikin waninka ya fito wanda ya taba jiki ko tufa ko gurin yin sallah shine khabasi to wala yasihu jami'u dukkan nau'o'in nan guda biyu ba sa inganta ma'ana ba sa tsarkaka illa bil ma'i dahir sai an gusar da su da ruwa mai tsarki almudajjir mai tsarkakewa alma'ul mutlaqu kenan da wata ta taba tufa da wata ta fito a jikinka na fitsari da mazi da wazi da bayan gari duka sai ka samu ruwa a dahirul mudahir ka gusar sannan kake tsarkaka in baka san alma'u dahirul mudahir ba wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu shine wanda launin sa bai kirkita ba a ido yana nan cikin halittarsa ta asali da Allah ya yi masa au abu ko dandanan sa a baki bai canja ba au ra'ihatu ko kanshin sa bima yufariqu da abin da yake rarrabewa da shi galiban marin jayi bai girkita da wani abu da ya rinjaye shi daga anshin shi na za a ce kai yana warin sabulu ko an dandana a ce yana warin fetur ko an gan shi aida a ce kai wannan yana yayi launin gawayi ko tawada alal misali ya zama a cikin halittarsa ta asali da Allah ya halice shi shine alma'u dahirul mudahhir yace kazzaiti kamar man zaitun idan ya shiga ya jirkita ruwa launi ko ɗanɗano ko ƙanshi ya kunce masa tsarkakewa wasamni da ɗanyen mai kowanne iri wadda sani da daskararren mai kitse ko man shanu da ya daskare kulli dukkansa inda ya jirkita ruwa ya rinjaye shi ba zai yi alwala ko tsarki ba walwazahi ko da dauda ta jikin dabbobi dabba ce ta shiga ruwa sai ruwan ya canja launi ko ɗanɗano walwasaki da dauda ta jikin ɗan adam wala huyi da makamancinsa wala ba a babu laifi duk turabi da turɓaya in launin ƙasar da yake tare da ita ne ta jirkita launin dai jar ƙasa ko farar ƙasa ko tabo walhamai da bakar ƙasa shine tabo wasabkati da kanwa ya ɗanɗanan kanwa walkazi da jan gargari ya ja wa nahwi da makamancin sunan duka baya hana tsarkakewa ga ruwa alhamdulillah ko ne kaji mi shafi na nawa تعليم المتعلم شافي نوى نسب عند ترى إلى لا متاجي to a can sama ko a ƙasa wayan baji yana kamata ga ɗalibin ilimi an yi tasgiba daftaran ya abokanci littafi bi ma'ana ya yi abokanta da littafi malam ya yi lamba ta hudu mai shirya ta maka ayyata kizuhu musahiban ya riƙi littafi abin abokantuwa gare shi duk inda zai zai ya zama yana da littafi in kuma a zamanance yana ɗaukar littafi yawo da shi zai mara wahala to ya zama yana da wayan nan ta zamani yana da download din littattafai wanda duk inda ya zauna maimakon ya yi game ko ya tsaya wani chatting ko wani abu sai ya shiga duk littafin da yake so akwai maktaba shamila in ya sauke ta duk littafin da yake nema zai samu a ciki da sauran fannoni da abubuwa da suke cikin littattafai na waya liyu ɗali'uhu ko domin ya dinga leƙa shi yana muɗala'a a wannan littafi. Wakila aka ce, Mallam ya kullahu daftarun fi kummihi, duk wanda baya da littafi a cikin hannun rigarsa, kasan da ana littafi a hannun riga da yana da yalwa kamar Sudaniya. Duk wanda za ka gan shi in ɗalibi na da littafinsa a makale a cikin hannun riga. To duk wanda ka gan shi babu littafi a hannun rigarsa ta ciki, lam tasbutu hikimatu fi qalbi hikima ta ilimi ba za ta tabbata a cikin zuciyarsa ba wai ma'anar wannan littafin da yake makale da shi duk sanda ya samu fursa ko ya samu dama ya samu sukuni da faraga to zai buɗe littafi ya zama abokin hirar wa yambaji yana kamata an ya kuna fi daftari bayadun a cikin littafin sai akwai wata falar takarda li yaktuba fi domin ya rubuta cikin takardar nan ma sami ahu abin da ya ji shi min afwahi rijali a bakin mazaje yana nufin a bakin malamai dama baya ya gaya maka al ilmu yu'khadhu min afwahi rijali ita maka shi ilimi ana rukonsa ne a bakin malamai ba ana ɗaukansa a littafi ba ka gane ai in ka ce a littafi don ka iya karantawa da fassarawa za ka ɗauki karatu a littafi to za ka yi ɓarna da yawa kuma ba za ka fahimci karatu ba misali da shi ɗayan goshi yake bayarwa a ina na ƙarshe yawwa ya ce mutumin da ya koyi karatu a wajen malami misalinsa in an zo karatu a jikin littafi an rubuta a kashe ma'aikata kaga gaban malami ya ji abin da malami ya faɗa amma wanda zai a gaban malami ba sai ya ce a kashe ma'aikata saboda rubutun da ɗaya ne shi bai ji a baki malami da ya san abin da ake nufi ba kawai ya karanta ne don ya iya haɗa baki an ce a kashe ma'aikata saboda ba ta kawo abin da ya kamata ta kawo shi kuma yace a kashe ma'aikata yace kuma wani za a rubuta a ɗauki guduma a buga a kan uwar makera wanda ya karanta a gaban malami kenan wanda ya gani a littafi bai karanta abun malami ba sai ce a ɗauki guduma a buga a kan uwar ma'aikata ai ka ga duka ɗaya ne a uwar makera a ɗau guduma a buga a kan uwar makera da kuma a ɗauki guduma a buga a kan uwar makera. Kaga duk rubutu ɗaya ne da makera da makera, da ma'aikata da ma'aikata. To, amma wanda ya a gaban malami shi ya san me ake nufi, wanda shi a littafi ya gani, to, sai abin da Allah ya yi. To, shi yasa ya ce maka da yaktuba fihi ma sami ahu min akwahi rijal. Wa yastazhibal mihbara kuma lalle ya abokanci tawada. shine yanzu bairo da takarda ta ɗauki wannan liyaktuba domin ya rubuta ma yastamiu abin da yake saurara a gaban malamai wa qad zakarna hadisa hilal ibn yasari hakika a bayan mun ambaci hadisin nan na hilal ibn yasari da manzo Allah ya ce masa la tufariq al mihbarata fa inna fiha al khaira wa fi ahliha ila yawm al qiyamah ba sai mun maimaita shi ba alhamdulillah wannan wannan ya goyi ba na fi tsala ya ba shi jini yin ba wani ba kudi a gona shi kuma ba yi da akan tsala ba na gan shi ba shi ma tsala to sai ya hakuri sai mun samu ɗaya shi ba yi da akawun ni ba da kudi abin da ke aljihuna na ba shi sai mun tashi sai ya yi hakuri muka yi sallah ne sai a ba shi an canji? an canji? to a je a canji sai ne ya za mu tashi na'am annahu alwabi muna muna cikin bahasi shafi na nawa to wa idza min wa idza ta'ammalna amsalata sifata saniya idan muka zo da misalan misalan guda shida na biyu wa sune تجنبن المزاح الكثيرة عاشرن إخوانك بالمعروف أخرجن إلى الهقول احفظن دا أحسنن دا أوكدن su ne guda shida na biyu idan muka lura da su wajadina za mu tarar annal af'al al-amri fi'ilolin nan amri fiha cikin wannan misalai shida qad tasala akiru kullum minha ƙarshen kowane ɗaya daga ciki ya sadu bi nunin da wata nu'ara ta dullu da take nuni ala taɓuya fil fi'ili a bisa ƙalfafar fi'ilin wa taukidi da ƙalfafa shi ita ce nunu taukidi ka gane ai ukun farko masu shaddan nan ta jannabanna ashiranna ukuru junna din nan nunu taukidi ce wata samma hazi nunu nunu taukidi ana ambatan irin wannan nu'ara da sunan nunu taukidi wahiya ita nunu taukid in ma ta kila ko dai ta zama mai shadda ta kila mai nauyi ka gane ai ta janna banna ashiran na ukuru janna ka gane ai la nas'alanna fa la nas'alanna allazina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalina kaga wannan ka kila ce mai shadda wa in ma kafiba ko kuma ta zama sassauka wanda ba ta da shadda ka gane ai kamar ihfazna ko ahsinan ko auqidan kaga isa an yi sukun dinta ne babu shadda ala lahu ma tara fil amthila abu ta kwatankwacin abin da ka gani a cikin wannan misalce misalce to wai za ta dabbarna a wakil afalil amri idan muka zura da ƙarshen fi'iloli amri fi hadhihi al amthila cikin wannan misalce misalce a sitta guda shida wajadna haza mu tarar da ƙarshen fi'ilin in muka cire nu arab ƙarshensa zai zama mafutuha abin yi wa fata daga tajannab sai aka zai tajannabanna kaga bar ta ƙarshe daga tajannab saboda nuna tauhidi ta zama fata ashir ashir ashir bil ma'ruf sai aka ce ashiranna kaga nunun din in ka cire ra'un in ka cire nunun ta zama ashira ashiranna ukuru janna ukhruj asali sai aka nuna da tauki da ukuru janna idan ka da nuni ya zama ukuruja shi ma ihfaz ya ka tai ihfazna a ihfazan kai ihfazan idan ka da nuni ya zama ihfaza ahasinan in ka da nuni ya zama ahasina auqidan in ka da nuni ya zama auqida bayan auqid ne ahasin ihfaz to karshe ya zama mafutuha abin yi wa fata'a saboda saduwarsa da nunu taukidi in ma saƙila ko kuma kazifa wa kazalika alhalu haka nan halin yake fi jami'i awakin al-af'al al-amri cikin dukkan ƙarshen fi'iloli amri al-muttasilati bi hadhihi an-nun wacce ta sadu a ƙarshenta da wannan nu'ara saƙila ko kazifa wa min zalika to a dalilin wannan anna fi'il al-amri shi fi'ili amri yubna alal fati ana gina shi akan fata fi hadhihi hali a irin wannan hali la saduwata da nunu tauki ina fata an gane amma in nunun niswa ne to yana nan da daurin sa ihi fazna ta ai ihi fazan aka ce ihi fazan to nunun ta zama ta tauki amma ihi fazna in ka cire nunun din ba tana nan yana nan a ihi fazunka ka gane ai in ka ce ahasin ga namiji kenan ahasinan mace kenan to alhamdulillah sai ne ɗari da arba'in da nawa to ina za mu tashi tamrini na hudu kawin kamsa jumalin ka kasantar da jumloli guda biyar tashtamilu kullum min kullu wahidatin kowace ɗaya tana ƙunshi alama maf'ulin da ajalihi a bisa maf'ulin da ajalihi ka gane ai kamar ji'ituka ibtiga marabatika na zo maka domin neman yardarka to ibtiga marabatika maf'ulin ne da ajalihi kuma jumla ce cikakkiya jumla mufida to ire-iren wannan jumla ake nema har guda biyar kawun jumlatan ka kasantar da wata jumla alfa'ila fiha fa'ili cikin jumlar musannan ya zama abin biyantawa ne والمفعول به مفعول به الجملة يزم ضمير متصل ضمير ne متصل مع اشتمالها tare da kunsar jumlar ala maf'ulin bi ajlihi aw ta maf'ulin bi ajlihi a ƙarshe kenan da uku kawul jumlatan ka kasantar da jumla al fa'il fiya fa'il cikin jumlar ismu mawsul ya zama ismu mawsul kamar allazi ko allati ma اشتمالها tare da kunsar jumla ala maf'ulin bi ajlihi a wata maf'ulin da ajali mudafin kuma a matsayin mudafin na hudu kawil jumlatan ka kasantar da jumla al-maf'ulu bihi fiya maf'ulun bihi a cikin ta ya zama ismu isharatin suna ne na ishara ka gane ai za ko haza ko hazihi ma ihtimali ya tare da kunsar wannan jumla ala maf'ulin bi ajali a bisa maf'ulin bi ajali alhamdulillah sai ne shafi na nawa shafi na ɗari da arba'in da bakwai to ina za mu tashi ishrahi albaytaini al'atiyaini kai sharhi baitoci guda biyu masu zuwa wa arid sani kai li irabun baiti na biyu minhuma daga cikin baitoci guda biyu jarabawa biyu ne da farko kai mana sharhi baitocin guda biyu gaba daya na biyu kuma kai mana li irabun baiti na biyu na karshe kenan baitocin su ne kumi hum qatalu shi ne? Oho, ƙauni ne? Ƙaunihum ƙatalu umaima aki, ba izara maita yusibuni sahami, bala in afautu da a afuwan jalala, wala in ramaitu da uhinan azumi, yace ƙauni mutane na hum qatalu umaima su da suka kashe umaima ka gane ai a kiwon da yake dan uwana fa idza ramaita idan kai to qaunihum qatalu umaima mutane na su suka kashe umaima aki ya kai dan uwana fa idza ramaita in kai harbi yusibuni sahami kibiya ta tana samu na domin kai in ka harbe ni kana dan uwana to kamar ka harbi kanka ne ko ni na harbi kai ne wala in afautu wallahi idan nayi afuwa la afu wanna jalalan la yi afuwa ne a banza wala in ramaitu in ni ma nayi harbi nace zan rama da uhi nan na azumi zan raunana kasusuwan jikina kaji sharhin sa ake nema da kuma li'irabin baiti na ƙarshe. Alhamdulillah. Sai ne, a tajul jami'u lil usul. Shafi na nawa? Ɗari da hamsin da ɗaya. Muna cikin kitabu sala albabu sami sun shigo sala ina za mu dage. An sabarata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله يا شيء مرس بي بالصلاة ku umarci yaro ƙarami da yin sallah ka gane ai mala ya ce haza amrun wa zahiru huluju wannan umarni ne fi'ili ne amri da aka yi wa jama'a in mutum ɗaya ne sai ka ce mur jam'in su muru to ya ce zahirinsa yana nuna umarni ne na wajibi faizibu alal walidi yana wajaba akan mahaifi amral waladi umarta ɗansa bi salatu da yin sallah idza fahimar kitabu idan ɗan nan ya fahimci zance in an gaya masa magana yana gane abin da ake faɗa wa raddil jawabi ya kuma san yadda ake ba da amsa ya tamarran alaiha domin ya samu yin training a sallah min sigarihi tun daga kurucinsa tamrini ne ya tamarran alaiha min sigari domin ya saba da ita tun daga kuruciyarsa shine hikimar ba da umarni ga yara su yi sallah idza balaga ko murusa bi yadi sala magana ta ku umarci yaro karami da yin sallah idza balaga sab'a sinin in ya kashe kala bakwai amma babu duka an ka doke shi ka zalunce shi wa idza balaga ashara sinina in ya kai shekara goma bai yi sallah ba fadribu ku doke shi alaiha akan sallar da bai yi ba za da fi ruwaya ta cikin wata ruwaya wa farriqu bainahum fil mabaji in sun kai shekara goma ku raba tsakanin su a cikin guraren kwanciya duk wanda ya kai shekara goma to a wale masa shimfiɗarsa daban ya daina kwanciya a cikin yaran da ba su kai shekara goma ba in din- in dukkan sun kai goma zuwa sama to kowa a wale masa shimfiɗarsa inda hali ainihi Allah tafsudu akhlaqahu bi zine shari domin kada ɗabi'o'insu na mutanen kirki ta ɓaci ta koyi lalata da junansu a wannan shimfiɗa to amma malamai a nan masu sharhin hadisi suka ce idan akwai yalwa da wadata ma'anar alaba musu gurin kwanciya kowa a bashi ɗakin inda yalwa kowa ya zama ɗakinsa daban daga ya kai shekara goma a bashi ɗakin idan haka bai yiwu ba saboda ƙarancin mahalli to kowa a bashi shimfiɗarsa in za su kwana a ɗaki ɗaya in katifa ce kowa katifarsa daban in shimfiɗa ce kowa gurin kwanciyarsa daban in ya zama da kunci haka ba zai yiwu ba sai sun kwanta a taburma ɗaya to lalle wajen ruhuwa kowa mayafinsa da kar a yadda mutum biyu da suka kai shekara goma zuwa sama su rufu a mayafi wa farriqu bainahum fil mabaji rawahu abu dauda wa ahmad wa tirmidhi عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله ياتي لا يقبل الله صلاة الله بايا كربان صلى بغير طهور با tare da tsarki ba wa fi riwayati la yaqbalu Allah salata alaikum idza ahadatha hatta yatawadda shine bigayr tuhur wala sadaqatan Allah baya karban sadaka min gululi wanda aka cita daga dukiyar gululu babban ya gululi ya tiki ma galla yawmal kiyama shi da dukiyar ganima ko baitul mali ko hudun ko kudin hukuma ya mai da shi nasa yana dauka yana sadaka yana gina masallatai misali to Allah ba zai ba shi ladan wannan aiki ba dan inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban rawahu al-kamfatu illa al-bukhari an ali radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce iftahu salati mabudin sallah at-tuhuru shine tsarki an ce tsarki tun daga taharatul hadath wal khabath da alwala ko taimama ko wankan da naba in ya wajaba ko wankan haila ko wankan biki in ya wajaba duk yana cikin at-tuhuru wa tahrimuha wato haramta wato haramta ko haramcinta abin da yake haramta maka yin wani aiki wanda ba aikin sallah ba yake haramta maka ci da sha da yin zance da tafiya da yin dinki da saƙa da kowane irin aiki haramta wacce shine a takabiru kabbara da ka ce Allahu akbar to ta haramta maka dukkan wani aiki wanda ba aikin sallah wa tahlilu wa halatta wanta kuma abin da zai halatta maka abin da kabbara harama ta haramta maka shine at-taslimu sallamewa daga ka ce assalamu alaikum duk abin da waccan kabbara harama ta haramta maka yanzu sallama tahlili ta halatta maka shi yasa kike da mata taslimatu tahlili sallamar halattawa yayi lamba ta hudu da ta biyar ko takbiratul ihram fiha ai fiha yahrumu ala al-musalli ma kana halalan lahu qablahu kaji ba shi yasa ake kiyata takbiratul ihram a cikin kabbaran nan daga kayi ta kai mai sallah to tana haramta maka abin da ya kasance halal ne gare ka kabla kafin ka bar haram ci da sha da wani aiki duka halal ne amma daga kai ka bar haram a lokacin sun zama haram shi yasa aka ce mata takbiratul ihram shi kuma taslimatu tahlili fa taslimul musalli sallamewar mai sallah ya hillu lahu yana halatta masa ma kana haraman alai duk abin da zama haramun ne a gare shi fi salati cikin sallah rawahu abu dauda wa turmuzi wal hakim da hakim wa sahahu hakim ya inganta shi an asma'a radiyallahu anha qalat asma'u binti umaysin kenan qalat ta ja'at imra'atu ila an-nabi wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa qalat ta ihdana ya rasulullahi ɗaya daga cikin mu mataye yusibu saubaha min damil haibati wani abu na jinin haila yana taɓa tufafinta kai fa ta suna to ya za ta yi da shi wannan tufan da jinin haila ya taɓa ƙala manzo Allah ce ta hutuhu ta mutsice shi ko ka ce ta goge shi idan ɗanye ne na'am in ya bushe ta kama ta mutsike shi na'am thumma taqrusuhu bil ma'i na'am sannan ta dansasa shi da ruwa na'am ka san jini yana da kauri in ya bushe kuma yana da wuyar fita to sai ta mutsike shi kuma ta dansasa shi da ruwa na'am thumma tandahu sannan ta wanke shi thumma tusalli fi sannan sannan ta yi sallah cikin tufafin na'am babu sharaɗin wai sai dan shi ya bushe ka gane ai na'am in dai ta wanke shi ya fita shikenan rawahul kamsatu alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya mu dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله